أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا بيرق وتنشدا هجرة منذ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1442 wanda ya daidai da 17 ga watan 1 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 82 zuwa aya ta 83 a cikin suratu wato al'araf a yau da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce ni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الله سبحانه وتعالى فأنجيناه سيمك سيرة الدشي شي وشي النبي لوط bayan ya tattauna da mutanensa ayoyi sun yi bayanin wannan ko ba haka ba an tura lutu zuwa ga mutanensa ya yi musu musun su zo da alfasha wadda babu wata wato al'umma da ta gabace su cikin aikata wannan banna ya ce musu shinkuna zo ma maza a matsayin abin biyan bukata ku bar mata ba wai don saboda ya halatta haɗa mata da maza ba a'a ya ƙara nuna musu akwai sakaci da suka aikata wato ma'ana sun bar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su su zo ma wato matansu kenan ba su zo ma mazaje ba annabi lut ya ci gaba da cewa waɗannan mutane ne mutane wanda suke mabannata a satin da ya gabata mun kawo wato nau'uka musulunci yadda ya bayyana bai haramta mutum ya biya shawar shi ba domin shawa ɗabi'a ce ta ɗan adam zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama wal an'ami wal harf duk ɗan adam ya dauke da wannan shawa sai dai wanda bai da lafiya to shi yasa zoma namiji da namiji mun faɗi daga cikin anwa'ut talaffuzul muharram da kuma abin da yake faruwa a yanzu na mutum ya rinka biyan bukata da hannunsa ko wata hanya wadda zai bi wadda shari'a ba ta yarda da ita ba mun kawo cewa malamai jamhur sun tafi cewa bai inganta ba duk da yake an samu Abu Hanifa yayi ijtihadi min babu darura kamar da suka faɗa to wannan akwai magana guda uku waɗansu malamai sun karhanta al'istimna shi na laraba suke kira jaldu umaira in ka ji an ce jaldu umaira ana nufin mutum ya amfani da hannunsa har sai ya samu biyan bukatarsa shi yasa wani sha'ir ma yake cewa idza halalta biwadin la anisa bihi fajlud umairata an gane ko la da'un wala haraju idza halalta biwadin idan ka sabka a wani wuri la anisa bihi kuma ba ka da mai ɗebe makiwa kenan babu mata fajlid umairata to kaga an ce fajlid umairata ba ana nufin ayyama umaira bulala ba sunan wata mata ne a ana nufin mutum yayi amfani da hannunsa an gane ko la da'un babu ciwo tattare da wannan matsala wala haraju sannan babu laifi a kanka to kaga wannan me abin nan ne sha'ir ne kawai yayi tashi abin nan ba hukunci ne na shari'a ba sannan ana kiransa alistimna daga almaniyu sai an ka ce istamna ma'ana ya nemi zubar da mani abin nan ta hanyar hannunsa sannan kuma waɗansu suka kiran shi al'ada asirriya al'ada sirriya al'ada wanda a koyi mutum ya to ya biya buƙatar shi sunayen shi ne waɗansu kuma malamai suna kiransa ko larabawa al-khadkhada na kawo waɗannan sunaye saboda ɗalibi tana yawa je cikin bincike iske jilda umaira ya ce to me yake ni da jilda umaira a bugi umaira cikin kistoshi da suke kawowa na ban dariya a tara'if wai wata mata ce tana da wata yarinya karma ana kiranta umaira to sai ana ba wannan yarinya kashi sai wanta ya fito sai aka ce menene yake faruwa gidanku sai ce ummi tajlidu umaira sai laraba suka yi dariyar shi domin sunan umaira sunan wata yarinya ne tajlidu tana bugu da an ce ummi tajlidu umaira ma'anarsa mammarsa ko mahaifiyarsa tana bugun wannan yarinya amma su ko sun dauki shi da wancan ma'ana tajlidu umaira kenan ma'ana kamar tana biyan bukata da hannunta dan haka amfani da kalmomi musamman ga mai wa'azi wallahi kai hatara za ka ɗauki wata kalima za kana nufin wani abu da ita amma sai aje a abin nan da yawan malamai sun tafi cewa al-istimna abu ne wanda yake bai dace ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisi da Abdullah bin Mas'ud ya nuna cewa wanda wa man lam yastati man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil-faraj wa aghaddu lil-basar wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawm hadisi ne kuma ingantacce kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada magani da ayi azumi amma shi Abu Hanifa dai ijtihadi ne da malamai ya tafi cewa yana ganin cewa saboda lalura tana yiwa mutum yana da wato babu ta hanyar da zai fitar da mali to kuma duk malamai sun yi ittifakin da ya ƙara mutum ya biya bukatar shi da hannunsa da shi zai yi zina amma kuma shin halatta ne a yi su su ibnu hazm sun ta cewa karahiya ne in mutum ya aikata bai da wani laifi su su abu hanifa sun ce in akwai matsala akwai lalura saboda dole yadda in ka ci abinci sai ka yi sai ka yi kashi to haka wannan maniyin shi ma tattaruwa ne yake dole wata rana sai ya yi sai ya nemi mafita shi yasa suka yi abin nan nashi amma zance mafi inganci shine mu ya kabata wagga matsala ce ta al'umma mi ki kai matasa ba sa samun damayyan aure shine abin da kamata mu duba mu gani har su koma suna irin waɗannan abubuwan kina ya kamata a duba a gani tsadar sadaki da a akwai wasu sharuɗa da ake kawowa ma anzalallahu biha min sultan an gane ko sai a cire su matuƙar ba haka za a yi ba za a samu matsala bayani kuma ya gabata dai a tafsirin da ya gabata wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to bayan annabi lutu ya kira mutanen shi zuwa ga wato da'awa ta gaskiya babu wani abu da ya kasance daga gare su sai suka ce a fitar da shi dama al'ada ce ta mutane akhrijuhu a fitar da shi wai dan saboda ma wai innahum unasun yatahharun su mutane ne masu tsarkaka ka ku ga wai rashin yin luwaɗi wai su suna ganin shi wai wani abin aibi ne subhanallah ɗabi'a mutum ta juya Allah ya muni tsari to bayan waɗannan bayanan da ya a gurguje sai Allah ya ce to fa an jainahu sai muka tseratar da shi wa ahlahu da iyallansa mun yi bayanin cewa ayoyi da suka zo a cikin suratu hud da sauran wurare sun yi bayanin yadda Allah subhanahu wataala ya tseratar da annabi lut an tseratar da shi ne bayan an tattauna da su an gane ko an yi har annabi lutu ƙarhin shi ya ƙare ya ce lau annali bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid bai ma san mala'iku bane da aka turo suka biyo gidan annabi Ibrahim daga nan suka zo wajen shi bayan wannan kuma sannan kuma Allah subhanahu wataala ce umurce shi ya fita to yadda an ka tseratar da shi kaifiyatul inja shine aka umurce shi ya fita da shi da iyalinsa fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli shi fita da su da daddare sannan kuma cikin hijira an ka ce wattabi adbarahu ya sa su gaba shi ya koma baya an gane ko wala yaltafit minkum ahadun kada wani ya babu wanda zai waiwayo illa imra'atak a cikin suratu hud kuma qira'ata ibnu kasir da abu amr illa imra'atuk to an ce illa imra'atuk yana nuna cewa matar shi ta fita sai dai bata kai wurin tsira ba kidan ta fita tare da su amma tsira ne abba ta yi ba ko ko illa imra'atak ka fita da iyalinka ba tare da matarka ba an gane ko shi da abinda waɗansu malamai suka kai kan istisna'i fa an jainahu sai muka tseratar da shi wa ahlahu da iyallansa illam ra'atahu sai matarsa to anan kan kalima ta imra'a za mu shiga cikin fanni guda uku a gurguje na farko kalima ta imra'a a lugha shine ake ce ma al-mufrad alladhi la jam'a lahu min lafzihi in an ka ce imra'a mace nawa daya imra'atani farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada to idan suka zan uku mi za a ce ana cewa imra'at a ba ta imra'at sai shi zamanto mufradun ne la jam'a lahu min lafzihi to jam'in shi shine an-nisa'u shi kuma an-nisa'u jam'i ne wanda bai da mufrad wato jam'un ne la mufrada lahu min lafzihi mun fahimci wannan da kyau dai kenan mas'ala ta biyu anan sai mas'ala ta balaga shine cewa malaman balaga musamman ta alqur'ani suke cewa duk inda ka ji alqur'ani ya ce kalima ta imra'a ta kai to ya nuna akwai matsala tsakanin mata da miji ma'ana akwai problem babu daidaito tsakanin mata da miji amma duk lokacin da ka ji qur'ani ya kawo kalima ta zauja to yana nuna cewa akwai daidaita tsakanin mata da miji ya za mu fahimci wannan za mu yi aiki da ƙa'ida da suke ce ma cikin bincike na ilimi al-istiqra bin diddigi kaga a cikin suratu at-tahrim sai Allah ce daraballahu masalan lillazina kafaru kafarum ra'ata nuhin wa imra'ata lut kaga an ce imra'ata nuh imra'ata lut dukkan su kafirai ne kaga akwai problem sannan kuma wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'auna domin fir'auna kafiri ne matarsa kuma musulma ce sannan cikin suratu ali imran sai yace id qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara kaga imra'atu imrana domin imrana a wannan lokaci ya mutu ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma wato Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu yusuf qalat imra'atul aziz al'ana hashasal haq imra'atul aziz saboda akwai matsala tsakanin mata da miji tunda tana son wani mutum wanda ba shi ba ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma zakariya sai Allah ya ce wa kana timra'ati aqira fa habli min ladunka waliya aqiran tana da matsala ba ta haihuwa amma da sassamu lafiya sai Allah ya ce wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu bai ce imra'atahu ba shi yasa wannan yake nuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun dace da shi don ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bai ce nisa'ahu ba ko imra'atahu ba dan haka ƴan shi suna cikin hatsari tunda an ce matan shi kaga Qur'ani ba kira su zawj babu wani problem kai na kace ka jawo kanka problem ina fata an fahimce ni kace saboda kokoronka ta rikice ka abin nan to wannan mas'ala ce kenan ta abin ta shahi imra'a wato abin nan mata kira a balaga abu na gaba sai wato turawa suna amfani da mata saboda ruguza kasashen musulmai abin da yasa nake so in kawo wannan a gurguje su da suke iddia'in suna girmama mata wani bature na Faransa da aka tambaye shi an gane ko komai magana da turanci tun da ko bakin mutum ne aka tambaye shi menene yayi definir definir ke une femme sai ce c'est la déprogrammation shine in ka tashi yan aiki in kana son ai déprogrammen kai lalace to ka sa mace ciki sannan da yaren English ana kiran mace woman paske man yana nufin namiji men kuma shine jam'i an ake karawa ba s ba gaban da ka karatu English to mace ana kiranta woman ka koma cikin dictionary na Oxford wanda shine babban dictionary na English a duniya Oxford Lana Dictionary wu tana nufin bala'i da tashin hankali da musiba kenan woman dan adam wanda a dauke da bala'i da musiba kuma har yanzu kasashensu biyan namiji da na mace ba ɗaya bane ko da suna da certificate ko mu ce diplom iri ɗaya to wannan ina ne girman mata ki ku zo kuna mutane ƙarya kuma kuna cewa namiji ya armi namiji ku mata yanzu in an ka ce a bar maza su armi su aure maza ku ina za ku ce har suna ce muku hurriya hurriya to Allah ya mu nasari almuhimmu dai illa mar'atahu sai matarsa qur'ani ya faɗa cewa tsohuwa ce dan Allah ya ce wa inna lutan laminal mursalin إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين كاغا عجوز ما تشي تsohuwa ce kuma ta zama to tsohuwar banza shi yasa waɗannan matan zaka iske shu'ara'u idan ya aure mace wanda ba ta da kyau to in ba ya ba ma'ana mummuna in ce wanda ba ta da kyau na nufin wanda ba ta da hali na gari to ƙarshe al'abarin zai caɓe shi yasa wani sha'iri da sun ka sun kai gaba da gaba da shi da matarsa a ƙarshe sai da ya mata baitutuka yake cewa wa inni la mushtaqun ila mauti zawjati ولكن قرين السوء باق مؤمري فيا ليتها في القبر أضحت ضجيئة أنقال كوكو فيا ليتها في صارت إلى القبر عاجلا يعذبها فيه نكير ومنكر da bala'i yawa ce wa inni kai jama'a ku saurara ku ji ni din nan da kuke gani na la mushtaqun ila mauti zawjati ina fatan ma Allah ya kashe matata walakin sai dai qarinu su'i mummuna aboki baƙin mu'ammari yana wanzuwa shine daga albaqa'u ne kiran ma'ana mu'ammari yana da tsawon rayuwa shi yasa in mutun ya cika hali na gari to wani lokacin da wuya Allah ya masa tsawon rayuwa kuma in Allah ya masa tsawon rayuwa zaka iske wato dabi zai wahala kwarai a duniya yace fa ya laita ha fil qabri adhab daji'atan dama dai ta zan kwance cikin kabari ma an huta da ita ko kuma fa ya laita ha sarat ila al qabri ajilan da dai ma ta kasance cikin kabari da gaugawa yu'adhibuha fihi nakirun wa munkari da munkarun da makiru suna mata azaba shi ma wani sha'ir a ƙarshe wanda zamu liƙe da shi kan zancen mata matarsa da ta kai masa hari a arabiyun na yace laha jismu barhusin wa saqa ba'udatin wa wajhun ka wajhul qird bal huwa aqbahu wa tabruqu aynaha idha ma ra'aytaha wa ta'basu fi wajhi ad-daji'i wa taklahu wa taftahu la kanat faman law ra'aytahu tawahhamtahu baban min an-nar yuftahu fama dhahikat fi an-nas illa dhanantaha amamahum qirdun yahirru wa yanbahu إذا آين الشيطان سورة وجهها تأوذ منها حين يمسي ويصبح وقد أعجبتها نفسها فتملحت بأي جمال لتشعر يتملح yace laha jismu barhusin tana da jiki irin na barhus shine ga zunzumi wani kwaro ne mai cizon mutane duk wanda ya rayuwa kauye wanda ga kwana bisa gadon kara ya san shi wa saqa ba'udatin kuma tana da saqa saq shine wato abin nan kori saqa ni guda biyu to saqa ba'udatin an cire nunul idafa wato ma'ana ko an cire nunul idafa tana da kabri irin na sauro wa wajhun ka wajhul qirdi bal huwa aqbahu tana da fuska ce irin ta kirda kai ce kai ta wahi biri wato mummuna fuska yace wa tabruqu aynaha idza ma ra'aitaha idonta shine tabruqu suna walqiya daga albarku ne idza ma ra'aitaha lokacin da kan ganta amma wa ta'basu fi wajhi ad-daji'i wa taklahu wa ta'basu tana daure fuska fi wajhi ad-daji'i a huskan mutumin da take kwanciya tare da shi mijinta kenan wa taklahu tana daure fuska tana gintsa fuska shine taklahu talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kadihuna ma'ana wanda ba mijinta ba in ya ganta zai ga mace ta kwarai zai ga idonta suna walƙiya kenan kamar mace ce ta gari amma ina zaka iske mace in ta tashi duk unguwarsu sai ta gaida kowa da kowa duk gida za su shiga ta gaishe su amma ta kai wata shida ba ta gaisa da mijinta babu ina kwana babu gaba to ina zance yace to wa ta'basu ta'basu tana daure fuska abasa wata walla an ja'u al'ama yake cewa wa taftahu la kanat فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح وتفتح تنا بودewa لا كانت تشك inda ba Allah bai yi ta ba to taftahu faman kenan tana bude baki law ra'aitahu da kaga bakin nan nata an gane tawahhamtahu baban minan nari yuftahu kace wata babbar koha ce ta wuta aka bude gobara ta tashi an gane ko yace wa taftahu la kanat faman law ra'aytahu tawhamtahu baba minan nari yuftahu fama dhahikat fin nasi bata taba dariya cikin mutane ba illa zananta ha sai ka zace ta amamahum gaban su qirdu kamar biri na ko biri yahirru wa yanbahu wanda yahirru daga kukan musa ne ko mage an gane ko kamar kukan musa wa yanbahu kuma yanbahu shine wato kukan kare annubah nubahul kan yace kai bari kai shi idza ayana ash-shaytanu surata wajhiha idan shaytan yaga huskarta ta'awwaza minha hina yumsi wa yusbihu ya kama neman tsari ga Allah safiya da barici amma wai duk da haka wa qad a'jabatha nafsaha wai sai tana ganin ita tana da kyau an gane ko fatamallahat ma'ana sai tana wani takama bi ayyi jamalin la tashiriya samlah wani kyawu gari ta to tana yiwa tana da kyau na jiki amma kuma babu kyawun dabi'a shi kuma da ya auri kyawu ya auri kyawun jiki daga baya da bala'i yazo sai ga ya kamata bari shi ba shi rama sai sake baitutuka fa'anjainahu sai muka tseratar da shi shi annabi lutu wa ahlahu da iyalansa illam ra'atahu banda matarsa wannan ya nuna matan mutum tana daga cikin iyalinsa kenan kokarin da ƴan shi'a suke yi su fitar da iyalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wato abin nan matarsa cikin iyalansa banna ce suke aikatawa Allah ya muni tsari illam ra'atahu sai matarsa kanat ta kasance min al-ghabirin daga waɗanda aka bari kalima ta alghabiri na daga ismul fa'il ne na alghabir an gane ko alghabir wato fi'ili ne na gabara an gane ko shi wato fi'ili na gabara min babi qa'ada yaq'udu fa'ala yaf'ulu ne wato gabara yaghburu idza wato yutlaq ala almunsarim wa ala alati wato kalima ta gabara tana daga cikin abinda ake kira a cikin yaren larabci al-adad wani malami ya littafi akan wannan wato kalimar da tana ɗaukan ma'ana biyu kishoyin juna yanzu in nace zanna me yake nufi zanna zato ko to allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim masu imani allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ya ma da shi sun yi yaƙini kaga yaƙini ko kishi abin nan ne to shine wani malami ya littafi akan shi namun ta sunan shi dai amma sunan littafin al-asab yani kalmomin da suke ba da kishiyo to shi al-ghabirina din yana daga cikin wato kalmomin da suke ba da ma'ana biyu abinda zai zo ana ce mishi ghabir sannan abin da ya wuce ana kiran shi ghabir kenan ismul fa'il ne an gane ko min babi fa'ala yaf'ulu mun kawo wannan kana ta kasance min al-ghabirin daga cikin waɗanda suke an halakar da su wannan yana daga cikin abinda malaman usulul fiqh suke cewa ala taghlib janibiz zukuri ala janibil inas ma'ana in an ka samu na maza da na mata an gane ko to kaga yanzu maimakon a ce kanat min al-ghabirati domin akwai matan da suka halaka amma sai aka kalli mazajen da suka halaka sai aka ce kanat min al-ghabirina taglibi janibin zukuri ala janibin inas duk da yake wani lokaci ana kawo mata a kawo maza amma kuma wani lokaci in ba a kawo matan bai an ka kawo maza to in dai siyaki yana nuna cewa sun shiga ciki kenan sun shiga ciki yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in bai ce innaki kunti min al-khati'ati ba ina fata an fahimce ni wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi sai ce wa kanat min alqanitina bai ce wa kanat min alqanitati ba ya maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina bai ce ma'ar raki'ati ba to kanat min alghabirina bai ce kanat min alghabirati ba amma ta kasance daga cikin su mun fahimci wannan ko Allah ya gane da mu sai Allah ya ce wa amtarna alaihim
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amtarna sai muka yi ruwa alaihim gare su matsaran ruwa. Malamai suke cewa kalima ta almatsaru tana nufin ruwa, amma cikin alkur'ani in ta zo matsar tana nufin azaba. ina fata an fahimce ni sabanin yare na yau da gobe amma waɗansu malamai suka ce ga ƙa'ida ce fil ghalib fi hastisna akwai lokacin da kalima ta matsar za ta zo cikin alkur'ani amma tana nufin ruwan sama ba ruwan azaba ba wala junaha alaikum in kana bikum azam min matarin kaga azam min matarin annazilu min as-sama ruwan da suka sauka daga sama wani ce to duk da haka dai an ce dai akwai azaba jama'a akwai cutarwa wa amtarna muka yi ruwa gare su matsarar ruwa waɗanne irin ruwa ne Allah ce matsarar sau'i ruwa ne wanda suke muyanan ruwa ba ruwa ne na gari ba Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa laqad ataw ala al-qaryati allati umtirat matarar sau umtirat an yi mata ruwa matsarar sau'i ruwa wanda suke muyanan ruwa ina fata an fahimce ni to kuma waɗannan ruwa sun shafi matar annabi lutu banda ƴaƴansa domin ita ta kafirta kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah shay'a ta kasance daga cikin wato waɗanda an halakar wato domin da Allah subhanahu wataala yace illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al akharin kina ita ko tana daga cikin su sannan kuma ma Allah ya faɗi wannan karara a cikin suratul hud fa asir bi ahlika bi qat'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'at illa imra'atak ko illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum abinda ya same su zai same ta an gane ko ko abin da ya same su zai same su ma'ana dai a takaice ne ta kasance daga cikin halakaku an gane ko wa amtarna alaihim mun yi musu ruwa ruwan nan ruwan duwatsu ne shi yasa Allah ce wa amtarna alaiha wato a cikin suratul hud sai Allah ce falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjil mandud an gane ko kaga min sijjil as-sijjil nan kalima ce wanda take tana nufin duwatsu waɗanda suke asalin su ne na yumbu ko tabo ko laka domin a cikin suratul zariyat ya bayyana wannan qarara qala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin kissa guda ce min tin min sijjil tafsirul kalima wa bayanuha bil qur'an ina fata an fahimce ni kina ana nufin ruwa ne waɗanda aka yi musu an gane ko malaman luka suke cewa a cikin yaren larabci akwai bambanci tsakanin matsara da amtsara in an ce matsara suna nufin wato cikin alkhairi an gane ko shi yasa ake cewa matsarathum sama ay ghasathum wa wabalathum sai ya zamanto makanun mamtur ake cewa an gane ko amma an ka ce amtsara sai ana nufin kama abin da ke kama da ruwa ya sabka ko sun ga alamun ruwa amma kuma ba a yi ruwan ba ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai suka ce a'a a yaren larabci wannan galib ne in an ce matsara fil galib ana nufin ruwa amtara wani lokacin ana nufin ruwa sun sabka ko azaba amma dai kowanne daga cikin su ana amfani da shi a wani wurin wani cewa ba a amfani da amtara wurin ruwa sun sabka suka ce wannan kawai sun kalli kawai galibin istimali ne amma larabawa suna amfani da wannan ina fata an fahimce ni dan haka dai wa amta wato can cikin kuma suratu al-hijr sai Allah ce falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alaihim can cikin suratu hud wa amtarna alaiha can cikin suratul hijr wa amtarna alaihim to menene bambanci alaiha alaihim alaiha domiri shi na kuma zuwa ga alƙarya alaihim domiri shi na kuma zuwa ga mutanen annabi lutu garin da suke ciki to ita garin ba a yi mata azaba amma kuma su mutanen za a yi musu azaba kenan ruwan da aka yi a garin dan wa aka yi shi dan saboda su waɗannan mutanen aka yi ina fatan kun fahimta kuma mai har da sai ka riki in kana cikin hudu ka ce alaiha in kana cikin suratul hijr ka ce alaihim in ba haka ba ka saurari sauran bayani wa amtarna muka yi musu ruwa hijaratan min sijil can Allah ce mamdud mamdud shine abinda wani na biyan wani shi yasa suke kira munaddad abinda wannan na biyan wani wannan na biyan wani ai mutatabi ina fata an fahimce ni wa amtarna alaihim matara muka yi musu ruwa ina fata an fahimce ni to anan kuma akwai iskal cikin fahimtar azabar mutanen annabi lutu domin nan Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi azabar su sai ce ja'alna aliyaha safilaha mun juyar da ita sai ce wa amtarna sai muka yi musu ruwa to ga al'adar dan adam mu mun san in za a ce ayi ruwa dole ruwa daga ina zai zo daga sama to in an juye su kuma zan ce a ce an yi musu ruwa kaga ina fatan kuna fahimta ta to shi yasa malamai sun yi maganganu da dama anan waɗansu malamai suka ce da Allah ce wa amtarna shine cewa mutanen annabi lutu da aka yi musu ruwa akwai mutanen da ba a nan suke ba kenan suna su aikata wannan sako amma sun fita daga cikin yankin to waɗannan su ne wa amsarna alaihim aka yi musu ruwa kenan sai zama to azabar ta shafe su gaba ɗaya waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a lokacin da aka ɗauko su lokacin nan ne aka fara yi musu ruwa an gane ko ma'ana daga lokacin da aka yanke yankin da suke ciki aka caccaba su aka yi sama da su ko kuma a'a bayan an ɗauke su an yi sama an gane ko sun kai can sama lokacin nan ne aka yi musu ruwan azaba waɗansu malamai suka ce a'a bayan an juyar da su tana yiwa akwai wanda Allah shi da dan sauran muci muci sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara zubar da ruwa na azaba domin ruwan in sun sabka za su iya shiga cikin ƙasa ina fata an fahimci ni to amma duk inda ta kai ta kawo an gane ko ni abinda ni hankalta ma cikin siyakin aya shine cewa babu wato babu illa na ruwan ana iya yi musu su tun lokacin da aka fara dagar da su a ci gaba da musu su su zo sama bayan an kife su kuma a ci gaba da musu ruwan ko kuma ma abu mafi kusa shine alwawu la tufidu tartib da yace fala ba ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna ay alwawu la tufidu tartib aflan domin ita wawun ba tana nuna ba haka suka zo jere ita wawun tana nuna kawai an yi atafi an gane ko ita summa tana nufin wannan ya zo sannan wannan in bata zo wani tartibin zikiri an gane tunda ita ma wani lokaci tana zuwa ba haka take nufi ba wanda a yanzu karshe shine farko galibi tana zuwa ne nuna cewa ja'a Muhammad summa Ahmad tabbas Muhammad shi zo sannan Ahmad fil ghalib amma shi ma ba 100 bisa 100 ba domin mi domin akwai lokacin da wanda an kasa ma summan yana yiwa shine yazo farko dan Allah subhanahu wataala ya ce falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا كاكو غبا يبا آمنوا ذا أفارا وسنا أيوة أن أيكي كوكو أن أيوة ذا أيسنا أي آمنوا dole sai an yi imani domin duk aikin da zaka aikata in babu imani ai babu shi tartibu zikri ne kenan to hakan ga ita ko alfa'u tufidul aqfu ma at-taqib wato ita fa'un tana nuna wannan ya abku bayan wannan amma kai tsaye in nace ja'a Muhammad fa Ahmad Muhammad yazo farko sannan Ahmad yazo bayan shi to amma ita alwawu la tufidu tartib aslan ita wawul an kawo ta kawai atafina wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Nuhu ya fara zuwa annabi Nuhu to kuma sai an kace wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh daga gare ka kuma daga Nuhu alhali ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa ina fatan kuna fahimta ta alwawu la tufidu tartib wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama qiyama aka fara ko sujjadan kaga dole sai an fara qiyaman cikin sallah sannan ayi sujjadan in dai sallah ta masu hankali za a yi ina fatan an fahimce ni to dan haka ga falan ma jaa amruna da yace ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaihim a'a amtarna alaihim wa ja'alna aliha safilaha ko a larabci babu wata matsala amma saboda irin waɗannan matsalolin dalilin da yasa kuka muna kawo su saboda rikicewar wato duniya ana kokarin sai an samu shubuhar da za a nuna wuri kaza kaza ne zaka iske da yawa daga cikin malamai in ba wanda yake hankalta ma irin waɗannan abubuwan ba sai ka iske babban malami an zo mai da irin wannan tambaya ana so a sa mai shakka kristoci da waɗanda suke yahudawa da waɗanda suke gaba da addini yanzu duk irin waɗannan ayoyin ana na ana iya cid akan su researching in ji su da english ana bincike a ga yadda za a yi a jefa ma musulmai shubuha zaka ga yanzu turawa an gane ko za a tura ɗalibai su je a jami'an Madina an gane ko ga su sun ce sun musulunta tunda wanda ba musulmi bai shiga Madina da Makka sai su je su yi karatu a kowane fanni na musulunci wani ya zamanto dakta a cikin tafsiri wani ya zamanto dakta a cikin hadisi wani ya zamanto dakta a cikin ilimin larabci wani dakta a ilimin shari'a sai a je a tattara su suna da manya-manyan instituci sai su je sai su rinka kirkiro shubuhohin da za a rinka yadawa don a bugar da hankalin musulmai to idan ya zamanto ilin karamin tunani gare ka sai su bugar da kai to shi yasa wannan aljam'u bainal ayat yana daga cikin abubuwan da ya kamata malamai sun yi littattafai akan wannan cikin qur'ani da cikin hadisi imamu tahawi yana da wato mushkilul asar ibn qutayba yana da ta'wil mukhtalif al hadith sannan kuma cikin ilmin qur'ani akwai as'ilatun wa ajwiba na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi sannan kuma akwai muskilul Qur'an na Ibn Qutayba har yanzu shi ma yana da cikin Qur'ani sannan akwai kuma wato abin nan muskilul Qur'an na Izzuddin Abdul Salam Sultanul Ulama sannan akwai daf'o'i hamil iftirabi an ayatul kitab na Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti sannan akwai izalatul ilbas an kalami rabbin nas na Ustaz Dr. Ahmad Al-Khatib da sauransu Allah ya taimake mu dan haka dai wato wa amtarna alaihim matara muka yi musu ruwa ruwa na bala'i umtirat matara sau Allah shi mu tsari da irin wannan ruwa fanzur sai Allah ce ka kalla fanzur ka kalla nan ba ana nufin ka kalla da idon ka ba dan lokacin da an kai wannan azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan kina ana nufin ka kalla da mi da zuciyarka sannan kuma a'a fanzur ka kalla da idonka in Allah ya saka bi ta gidajensu domin Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina ay latamurruna ala buyutihim wa qurahum wa bil layli afala taqiluna kenan nan ka kalla da idonka in ka zo ka ga wurin ko kuma ka kalla da hankalinka yadda Allah subhanahu wataala ya ragaraga da su ko kuma in an ka kalla da idonka radda Allah ya kaddara ka zo garin su sai ka hada guda biyu fanzur ka kalla kaifa kana kana aqibatul mujrimin yadda makoma wato almujrimin ta wato mujrimai take al'ada ta alqur'ani malamai suke cewa almujrim shine mai laifi daga ajrama yujrimu kuma akwai jarama shine mai yin laifi an gane ko kenan yana da siga guda biyu kana iya cewa ajrama kana cewa jarama ya aikata banna kenan sai ce almujrimu shine ismul fa'il sannan kuma aljarimu shine ismul fa'il na sulasi almujrim shine mutumin da ya aikata laifi wato aljarima allati tastahiqqu al'uquba wan nakan wanda ya aikata abin da yake ya cancanta a yi masa azaba to sai ce fanzur kaifa kana aqibatu almujrimin ka kalli qarqon aqiba ta wadanda suke almujrimin wadanda suke mujrimai masu laifi duk cikin alqur'ani mai girma mafi yawanci Allah sai ya kawo kissan waɗanda suka aikata banna an gane ko sannan ya kawo cewa a kalli karkon su amma akwai wuraren da ana tsakan bayani sai Allah ce ka kalli karkunsu sai ya kawo ma karkunsu haka a cikin kissa ta wato samudawa a cikin suratul naml sai ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumuhum ajma'in sannan ce fatilka buyutum khawiya kaga an zo karshen kissan ne amma kissa ta annabi Musa an gane ko da ta zo a cikin suratu wato al-a'raf sai Allah subhanahu wataala ya fara kawo cewa a kalli karkunsu domin mi domin ya ce sun ba'atna min ba'dihim Musa ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina wato fa zalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin kaga tun farkon kissat aka ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin saboda nan ana son a baka mabudi ne ana son a ce ma ka tsaya ka saurari abin da zai biyo baya ina fata an fahimce ni sabanin yadda zo a cikin suratul naml sai Allah subhanahu wataala ya ce wato falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وألوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين سيبقى كاو كسبا to yanzu da aka ce ma fanzur kaifa kana akibatu muslim ko ma cikin sauran kissoshin da an kaka babu ma kissan da an kaka wasu alqur'ani irin sa annabi eh, annabi Musa ko shi ke sai ka kalli to nan an yanke tun da an shiga an shiga cikin kissa annabi Sulaiman tun da an ka ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin sai an ka ce wa laqad atayna Dawuda wa Sulaiman ilma shi annabi Dawuda da Sulaiman ba mufsidin na ba a'a ko ma cikin sauran surori waɗanda kissa ta zo kaga kaifa kana aqibatul mufsidin mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya taimake mu sai Allah ya ce to wa ila madiyana akramakallah
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
Na'am, Allah ya ce wa ila madiyana mun tura zuwa ga madiyana a kahun ɗan uwansu shu'aiban annabi shu'aib. Wannan ita ce kissa ta biyar ko? Daga farko an kawo kissa ta annabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azaba yawmin azim. Kissa ta biyu ita ce kissa ta Hudu, wa ila adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. Kissa ta uku ita ce kissa ta Annabi Salih, wa ila Thamud akhahum Saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. sai kuma kissa ta hudu walutan iz qala liqaumihi atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin daga nan sai kissa ta annabi shu'aib biyar karamu idan ladan lako da wani an ce ta biyar tana ce to ai shi bai ji ta farko ba bai ji ta biyu ba ko ko wani tsaya shakka ce a'a ka yalla huduna dan da yawa suna manta kissa ta annabi sai su tsammanin kissa ne guda hudu to dan haka dai wa ila madiyana shi ma nan wannan zai iya daukar wato abin nan abin nan kana iya cewa wato wa ila madiyana ai wa arsalna ila madiyana suna na madiyan ismu madiyan su waɗansu daga cikin malaman tarihi suka ce suna ne na wato wani mutum ana kiransa madiyan bin ibrahim madiyan ɗan annabi ibrahima waɗansu daga cikin malamai suka ce a sunan garin ne ake ce ma madiyana an gane ko to wannan kuma duk ba matsala bane tun da dai cikin tarihin su ne suka kawo shi kuma sunan yana iya zamantowa asalinsa sunan mutumin ne daga baya sai aka samu garin sunan wanda ya kafa garin nan in ka shiga cikin ƙauyukan mu zaka iske gari da sunan mutum ko ba ka bane garin wane garin wane garin wane garin wane to kaga asalin shi sunan wanda ya kafa garin ne amma daga baya sai ya tsira ta kuma kuma sunan gari kenan da an ce sunan sunan gari ne ba matsala bane ko an ce sunan wani mutum ne yana yiwa ya zamanto duka ya kasance annabi shu'aib malamai suna kiransa khatibul anbiya ma'ana mai hudu ba daga cikin annabawa wanda ya kware wajen iya bayani kun san wato kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari wa inna minal bayani la sihra wani ya iya bayani wani bai iya bayani ba shi yasa in ka san baka iya bayani ba to ka rinka kama bakinka ina fata kun ce ne zaka iske babban malami Allah ya bashi karatu amma bai iya bayani sai ka iske dalibin shi na ƙasa ƙasa na goma ma zai fi shi iya bayani don a gani bai wace ta Allah an gane ko to dan haka dai shi shu'aib zaka iske malaman tarihi in ka diba cikin qisas in ka diba cikin misali al-bidaya wan nihaya na ibnu kathir da tarikh na imamu tabari da sauran littattafai da kawo tarihi zaka sun kawo nasab na wato shu'aib amma sun yi sabani akan sa ikhtilafan kathira sabani mai yawa wanda kuma babu nasi wanda ya tabbatar da shi dan haka ba ba sai ka sha wahala ba ina fata an fahimce ni amma wato suna riwaitowa hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wanda shi yake da alaka da mu hadisi ne na Abu Dharr wanda Imam Ibn Hibban ya fitar da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma Abu Dharr annabawa daga cikin larabawa guda hudu ne Abi Dharr an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi kenan wato arba'atun min al-anbiya wanda suke larabawa Hudun wa Salihun wa Shu'aibun wa nabiyyuka ya Abu Dharr kenan waɗanda su ne annabawa waɗanda suke sun fito daga cikin larabci ko larabawa ne ina fata an fahimce ni daga larabawa imamu ibn hibban ya fitar da wannan hadisi da imamu abu nu'aym a cikin hilya an gane ko sai dai an yi saɓani wajen wani daga cikin waɗanda suka yi riwaya cikin wannan hadisi ana kiransa Ibrahim ibn Hisham al-Ghassani Abu Zur'atul Razi ya nuna cewa wannan rawi kin wato makaryaci ne sannan Imam Abu Hatim ar-Razi Imam Abu Hatim shi ma ya wato abin nan ya karyatar da shi Imam Az-Zahabi yace matruk wannan mutumin an bar hadisin shi da Ibn Kathir yazo kan wannan hadisi an gane ko sai yace qad takallama fihi ghayr wahid min a'immatil hadisi da yawa daga cikin malamai sun yi magana kan wannan a'immatul jarh wa ta'dil min ajli hadha al-hadith Imam al-Munziri da ya kawo wannan hadisi yace in farada bihi Hisham ibn Yahya al-Ghassani an abihi amma Sheikh Nasiruddin al-Albani da ya tattara aujuhu na hadisin shi sai tafi cewa hadisin hasanin ne ya inganta tun da ya zo ta hanyoyi daban-daban daban-daban waɗansu malamai kuma sun ka za'afa shi kaga in ka dibi kamar su ibnu baz su sun kade sun doki wannan hadisi ba ingantacce bane an gane ko shi kuma albani ya tafi cewa saboda hanyoyin shi ingantacce ne kaga ana samun sabani cikin ilimin hadisi ijtihadi na malamai ina fata an fahimce ni shi yasa in ba hadisi wanda an kai ittifaki akan cewa da'ifi bane ko hadisin da an kai ittifaki akan cewa sahihi ne akwai waɗanda an yi sabani saboda hanyoyinsu wajen sahahawa da afawa an gane ko dan ka wani yaji ibnu baz ya ce kaza ko yaji albani ya ce kaza kasan akwai masu neman manyan manyan malamai su ne su samu su abun ga to shi yace malamai suka ce idan muka tafi akan ra'ayin waɗanda suka ingantar da wannan hadisi fa aina ta'arraba to shi wato shi shu'aib ta ina ya samu kasancewa balarabi wa aina akhadha al-arabiyya to gawa kuma ya karbi larabci wa amman kuma gawa ta ina ya karbi larabci tunda wato ibrahima in an ce dan annabi ibrahima annabi ibrahima ne ko da mun dauki haka to ai annabi ibrahima ba larabi bane domin shi annabi ibrahima shi aifi annabi isma'il annabi isma'il shi kuma shine koyi larabci daga jurham kabila ta jurham ina fata an fahimce ni shina daga cikin wato al'arab al-musta'riba sannan ne aka same su to ta daga ina ya same shi to sai waɗansu malamai suka kawo wani asar suke cewa wato akwai tarjama ta wani daga cikin sahabbai an gane ko da ake kira wato salam an gane ko ya zo inda da manzon Allah salama bin sa'ad waɗansu kuma suka ce sunansa salama bin sa'id wafada ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wantasaba lahu an gane ko sai ya danganta kanshi shine intasaba ya lura ga dangantakarsa yace anaziyun an gane ko kinan shira daga cikin bani anaza an gane ko wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace shi anaziyun yace ni'mal hayyu anaza ma dallada wato yanki na anaza alhayyu na ana nufin yanki an gane ko ko kauye ko abin da ya kama da haka mabghiyun alaihim waɗanda an zalunce su mansuru da kuma za a taimake su ula'ika qaumu shu'aib waɗannan su ne mutanen shu'aib wa akhtanu musa to dan ba ukhtani ake nuhi ba akhtan ana nufin wato sirkai kalima ta akhtan shi yasa ɗalibin ilimi in ya ɗauki littafi yace zai karantar da kanshi to banna za a yi abu hayyan yace yazunnu al-ghumra anna al-kutuba tahdi أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم ومن رام العلوم كو إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس عليك أمور حتى تكون أضل من توم الحكيم babu lokacin da mu fassara wata dai wani lokaci akhtan nan dai ba ana nufin ukhtani ba ana nufin sirkan Musa to wannan hadisi an gane ko Imam Ibn Abdul Barr ya kawo shi cikin al-Isti'ab a gare ko sannan kuma ibn hajar al-asqalani ya kawo cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba sannan imamu tabrani ya kawo cikin al-mu'jam al-kabir sannan imamu al-haythami ya kawo cikin majma'u zawaid wannan hadisin malamai suka ce bai inganta ba domin akwai majahili cikin shi imamu al-haythami yace wa fihi man lam a'rifuhum akwai wanda ban san su ba ibn hajar yace wa fil isnad man la yu'rafu cikin sanad akwai wanda ba a san shi ba to kaga ko in ibnu hajar yace akwai wanda ba a sani ba kaga kan akwai babban aiki ba shi ke nuna da ibnu hajar bai san mutum ba babu shi amma kuma sai an zage da wuce ayi bincike a gani kuma kaga dai har yanzu su ma sun ce imam shankidi yace lam yasihhu bai inganta ba imam albani yace munkar kaga dai magana dai ta tabbata dama da kaji ibnu hajar yace bai san mutum ba to akwai matsala anan sai mun yi raskona guda biyu kan wannan hadisi raskwana ta farko shine kan waɗanga littattafai da muka kawo ‘yan shi'a suna amfani da su wajen bugar da hankulan ɗalibai. Kun san wannan littafi na Ibn Abdulbar babban ɗan malikiya, an gane ko? Yana da littafi wato al-istirkar sannan kuma yana da littafi a tamhid manya-manyan littattafai ne na sharh al-muwatta wanda a cikin malikiya samun littattafai da su akwai wuya. Wato ya yi littafi ne na kan tarjama ta sahabbai al-istiab fi bayanin ashab sannan kuma al-isaba fi tamyiz as-sahaba an gane ko sannan kuma akwai wani littafi na ibn al-asir ustul ghaba fi ma'rifati as-sahaba waɗanda littattafan sai kana ganin ana kawo su wani lokaci cikin kutubul jarhi wat ta'dil an gane ko tunda an ce hadisi sai an binciki wane da wane da wane da wane da wane da wane to wani sai sa tsammanin an yi waɗannan littattafan ne dan ayi jarhin sahabbai ko ayi ta'dili din su su su ibnu hajar al-asqalani abin da yasa suka yi wannan tarjama ce ta sahabbai dan ka san kowane sahabi ba wai a'a wanda za a yi jarhi din shi da ta'dil din shi wanda zai zo bayan su su sahabbai an gama duk sahabi in ya tabbata sahabi in dai ba wanda an munafiki ba wanda shi dama munafiki ne a bayyane ke musulmi kenan sai mun bambanta waɗanda suka zamna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma su ba mumin ne bane munafikai to su waɗanda dama ba sahabbai bane ina fata an fince ni to kada ka ji an ce an yi littafi na bayanin tarjuma sahabbai ka san tsammanin a'a idan ka cimma hadisi akwai wani sahabi zaka koma ka gani shin wato an za'afa sahabin ko ko an jirgin shi ko ta shi a'a as-sahaba su Allah ne taskiye su shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari ko wal-ansar wata qira'a wal-ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum dukkan su Allah ya yarda da su to kuma wanda ya bada labari inji Sheikh Rashid Riba Allah subhanahu wata'ala taskiya ce ilahiyya allamul ghuyub shi Allah ya san abin da ke cikin zuciya to ku ƴan shi'a kun ce in malamanku cikin ilimin hadisi sun ce fulanun adil wannan adili na ana karɓa hadisinsa ana karɓa kuma babu tabbacin duk babu wanda san abin da ke cikin zuciya in ba ba Allah to ku kun ce in malamanku sun ce wani adili na a karɓa amma tazkiya ta Allah wanda shi ya san abin da ke cikin zukata fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim kuma yace mutanen ga nagari ne kai ka zo kace ba nagari bane to shi yasa kuke ganin duniya rikicinta yawa gare shi komi kasancewa ka nagari sai an samu mutanen da su kokarin sai sun zubar da wannan kima wanda Allah subhanahu wataala ya baka kaga Allah da kanshi yace mutum wane nagari na wani zabu yace a ba mutane na nagari ba to ina ga kai ka zo ka ce wane nagari na wani ba na yace ba haka nan bane kuma idan muka duba su sahabban nan mi zai kai su ga munafunci mi zai kai su ga munafunci almuhajiri da waɗanda suka baro gidansu da matansu da ƴaƴansu suka yi hand over suka raba alaka da kowa saboda Allah ukhriju min diyarihim wa amwalihim ta kai yanzu ko dala 20 baka bari saboda addini yanzu gashi nan an ce a taimaka harka addini sai mutane da baya to suka bar matansu suka bar ƴaƴansu suka yi adawa da iyayensu da kowa don abin da ka sani suka bar garin su suka dawo suka zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zai sa wasu yi hijira su kai kansu cikin wannan in musu gaskatawa ba kuma Allah ya ce ulaika humus sadiquna waɗanda masu gaskiya ne su kuma al'ansar suka ba manzan Allah sallallahu mafaka suka ɗauki yin adawa da duk duniya saboda lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hijira zo Madina duk duniya tana gaba da addininsa ‘yan uwansa na jini sun kyamace shi sun kore shi daga gare to ya za a yi su ɗaukan makansu irin wannan adawa mai tsanani kuma a ce musu munafikai ne kai ne ka ce zuwa harkarka kai da baka da aiki in kuma salar kake son a rinka baka daga wata kasa ko abin da ya kama da haka a dai hattara waɗansu suna yi akan jahilci bu sani bane saboda za a zo a ce musu ahlul baiti ahlul baiti waɗansu kuma suna yi ne akan sun san abin bai da kyau amma saboda akwai yar ciwatuwa Allah dai shi muna tsari sai kaga mutun ya ya abin nan dan haka dai wannan shirme ne nasu duk abin da za su kawo in sun ce sahabbai sun yi kuskure sahabbai ba ba ma'asumai bane Allah da kanshi ya faɗa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum Allah ce ya yafi ya yafi ya yafi kuma shi adda aljanna shi adda wuta ni kace su amma kullun sai kaga waɗannan mutane sun zo suna kaza suna kaza ko ya tara da su saboda shubuhohi suke karantawa karatun shi a babu komai sai karanta shubuha a karanta falsafa a karanta ilmul mantiq a karanta ilmul kalam da ka kawo aya da hadisi sai a juyar shi in baka san waɗannan ilmuka ba kan baka tattauna da su amma in ka karanta aqidar to a zo a tattauna duk malami wanda bai bai wato kun san malamai manya musamman na da su ba ruwan su daga zama da an ce hadisi ya zo ko aya ta zo dauka suke yi ba su yi karatun rigima ba to amma duniyar ta kai inda waɗannan abubuwan yanzu dole sai ana hankalta su saboda fita suke yi suna da'awa kuma suna tinkaho su ce duk wanda gajin iyawa ya zo kaga sai a san tsammanin kamar gaskiya ce haka suke masu yin waɗannan shibohin da wani mai aƙida shi ta kaza ta kaza wanda ga iddia'in ya san alkur'ani misali ko wanda ga iddia'in shi da shi'a ne ko waɗansu aƙidu da suke ta fantsamowa ga su nan ana ta turawa na ɗaukar nauyin su ana musu marakis a duniya su shigo ƙasashen mu saboda ɓata addinin musulunci Allah shi muna sani raskona na farko kenan raskona na biyu shine kalima ta akhtan Musa da muka zo da ita muka ce ba ukhtani ake nufi ba saboda dalibin ilimi sai yayi hatara amma za mu dan yi bayani kan wannan kalimar karan kanta saboda dalibin ilimi ya fahimci ina ne aka dosa shine malamai suke cewa kalima ta wato al-khatan in an kai mata fataha al-khatanu ana nufin as-sihru an gane ko shine wato sihr da sa da sadun da ha'un da ra'un ko ba ko ba haka ba ko mu ce da sadi da ha babba da ra ina fatan an kaka ai an gane ko wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra dan ka gane to haka jam'in shi sai a ce akhtan al-khatan sannan kuma malaman luga suke cewa wato al-khatan wato al-khatan man kana min qibali al-mar'a duk mutumin da yake ta fuskan mace ne kuke da alaka da shi matarka misali to ana kiran shi al-khatan ba sai surukinka ba ko sirikinka ko surukakka ko sirikakka a wajen kanawa ina fata an fince sirika inda kanawa sannan kuma ana mishi jami'i a ce akhtan akhtan kamar yadda cikin wanga asarkin duk da yace munci bai inganta ba sannan kuma ana masa jami'i a ce al-khatanatu ko ba ko ba haka ba sannan kuma al-khatunatu an gane ko shine al-musahara in ka jance al-khatunatu sannan kuma al-khatanatu ummu zawja sirika ko sarakuwa shine al-khatanatu sannan al-khatun al-mar'a ash-sharifa mata wanda take mai kima daraja ana kiranta al-khatun sannan fi'ilin sa a asalin larabci yana da siga guda biyu khatana an gane ko yahtinu sannan kuma khatana yahtun a larabci shine qata'a shine abinda an ka yanki a cikin yaren larabci shina da wato siga wato guda biyu kamar yadda suka yi bayani ina fata an fahimta an gane ko khatana yahtanu ko khatana yahtunu da fatha da dhamma mudarin shi ke dauka idza qata'a shine wato ana amfani da shi qata'al wato al-ghurla ko wato al-qulfa shine wato wannan abin nan da yake fata ko nama wanda take akan al'auran namiji wanda ake yankewa shi yasa ake kiranta al-khitan ko al-khitana wato shine sunan sannan al-khitana wanzami wanda ke yin wannan aiki suna aikin shi wato na yanka sannan alkhatnu in an kai mata'un sukuni ya zan alqat'u shine yankewa to sannan shi wannan yankan yana daga cikin abin da yanzu ake yakan mu a kasashen musulmi ana cewa haramun ne ko kuma bai dace ba ko wani abu hadisan da suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi yana da alkhitan an gane ko maktudan da hadisan busu inganta ba wadanda suna cewa shi daga cikin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an haife shi bai da yanka a'a akwai hadisi na cikin sahihul bukhari na babu badil wahyi na ibnu abbas lokaci bai da yawa ba za mu kawo shi ba amma ya nuna cewa shina daga cikin alama ta bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa larabawa suna daga cikin al'ummin da ke yin yanka amma ba shi ke nuna an haife shi ba yana matsayin mai yanka kadiba cikin tuhfatul maulud na wato ibnu al-qayyim zaka ga abubuwan da sun ka kawo ba su inganta ba idan muka je malamai a zamanin nan sun ji tsoron wannan abin sai wasu ce a'a ai haramun ne yi ma maza da mata yanka wasu ce a'a maza ya halatta mata haramun ne wasu ce karahiya ne to shi yasa nake so in dan kawo wannan mas'ala a gurguje abin da yake nuna maza da mata suna da yanka a musulunci malamai sun kafa hujja da hadisi na farko dai na maza hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khamsun min al-fitra ko al-fitratu khamsun an gane ko wani hadisi an kawo tara wani hadisi an kawo biyar ko na hadisi a kawo goma a'a da an ka ce biyar ne ba an ce bakin biyar suka tsaya ba nan misali ne aka bayar mai karatun mai son shi kawo kuskure cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa yanka yana daga ciki to sannan kuma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi mata shi ma an samu wata mata wadda take yi ma mata yanka an gane ko hadisi ne na ummu atiyya al-ansariya wanda yana cikin sunan abi dauda sannan kuma imamu tabrani ya kawo cikin al-mu'jamul awsat sannan kuma imamu al-baihaqi ya kawo shi a cikin shu'abul iman wata mata takhtatinu fil madina wanda ke yin yanka an gane ko to sai malamai suka ce takhtatinu nisa take ma mata yanka dalilin da yake nuna cewa mata ne kawai take ma yanka saboda an ce tana yi ma mata yanka an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya kai gare shi sai ce mata wato la tunhiki in za ki yi ma mace yanka kada ki yanka mai yawa ki dan ɗiba kaɗan shine la tulhiki kenan ki kash- ka- ki ɗauki kaɗan ko ki yanka kaɗan zalika ahza lil mar'a wannan shi yafi amfani ga mace wa ahabbu ila al ba'li kuma shi ki fi sawa namiji miji ya so matarsa wa fi riwaya a wata riwaya ce ashimmi shine wato al ishmam shine akhdhul yasir amma cikin im- ilmul qira'at shine itbaqu shifahi inji imam shatibi wa aidama la sautun hunaka fayumtala al ishmam babu lokaci yallakin zuwa gaba zamu yi bayani shi shine dai wannan ya nuna cewa ana yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da labari bai hana ba illa akwai hadisi kuma na ummul mu'minin Aisha na cikin sahihi Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jalasa baina shu'abihi al-arba'a idan mutum ya zauna akan gabbai guda hudu na mata kina hannaye da kuma kafafuwanta an gane ko har ya kai wa massal khitanu al-khitana kaga al-khitanu yanka ya taba yanka kina wannan ya nuna cewa ana yi ba mata yanka a riwaya ta sunan idan taqal khitanani to kaga wannan ya nuna cewa ashe ana yi a wancan lokaci sai dai malamai suke cewa shin yin shi ba matsayin wajibi yake ba kada mu je mu ci gaba da yaki da turawa ba wani abu ne wanda a matsayin wajibi ba shari'a ta wajabta na maza wajibi ne na mata kuma ba wajibi bane kenan menene rikici abu na biyu waɗanda za su yi idan ba inda ake yin ne su zamanto mutane ne gwannai sun saba yin wannan aikin sannan cikin waɗansu al'ummomi musamman yanzu misali irin ƙasar Chadi duk matar da ba a yi ma yanka ba to yana daga cikin abin da za a aibanta ƴaƴanta da shi da an tashi faɗa sai a ce kai ta yi kai da uwarka ba ba a taɓa yi mata yanka ba shi kenan sai ga mutum ya fara kuka su a wajen su wannan abin abin aibi ne to amma mu nan da yake ba a yi a wajajen mu to me matsala amma saboda kullum ana son a dauki hankalin mu sai a dauko wannan kazaya ana sallah ana nuna musulmi ba su da imani ba su da tausayi kaza kaza kaza kaza ana ƙarya ba a ce wajibi bane kuma ba a ce dole sai an yi ba kuma muna nan muna rayuwa ba a nan ga yin wannan abin to kuma me kuke so amma kullum waɗannan akwai masu cin abinci da waɗannan abubuwa za a kawo su wani yayi wanda ya faransai ya zo ya ce an ce kaza sai komsa ya kamata mallamai su yi magana kai dai mallamai dai sun ka dame ka kai kai kai wato su waɗancan tambadaddin turanin ba san kima Allah ba da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba san kima malamai ba kuma su ne za su dawo su kirkira mu da wanda za su kullu suna cewa mallamai su yi kaza mallamai su yi kaza su yi mallamai su yi kaza ka sai kai kokari ka iya wankan janaba ka san tauhidi ya hiye maka an fara nuna mini lokaci ya matso sai hadisi na ibnu abbas insha Allah ta'ala sati mai zuwa in mun samu iko zamu karanta wannan hadisin sai mu ci gaba da bayanin wannan aya dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh